الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tauhidi a cikin littafinmu mai albarka littafin kitabu tauhid wallafar babban malami na musulunci shekul islam muhammadu bin abdulwahab ibn suleiman at-tamimi rahmatullahi alaihi a cikin wannan masallaci namu mai albarka masjidut tauhid a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wata'ala mun gama karatu a cikin baban da yake yi mana bayani dangane da wato waɗansu abubuwa waɗanda suke ɗauke da nau'i-nau'i na daba-dabu wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga kan babi wanda zai yi mana bayani dangane da abin da ya shafi bokaye da kuma makamantansu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في الكهان ونحوهم روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما وعن أبي هريرة رضي الله وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد راه أبو داود ولي ولي ولي وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا shikenan babu ma jaa babu ma jaa fil kuhani wa nahwihim wannan babi zai yi mana bayani dangane da abun da ya zo shi daga wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama game da hukuncin alkuhan bokaye waɗanda suke ba da labarin abubuwan da za su wakana a gobe da jibi da wata mai kamawa da shekara ta gaba hukuncinsu a cikin addini na musulunci da kuma hukuncin wanda ya tafi wajen bokaye wa nahwihim da makamantan bokaye irin waɗanda suke masu bugon ƙasa ne da waɗanda suke ‘yan diba ne da sauransu rawa muslimun fi sahihihi al'imamu muslim abul hussein muslim ibn al-hajjaj allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansa da rahama ya rawaito hadisi a cikin littafinsa sahihi an ba'adu azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam daga wajen sashe daga cikin iyalan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga wata daga cikin matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce mana a ta'ar rafan dukkan wanda ya tafi wajen ɗan diba fasalahu an shay'in ya tambaye shi game da wani abu ya ce wa malam mai diba ina so ka diba mun in gani tafiyar nan da zan yi akwai nasara a cikinta ko babu ina so ka diba mun in gani auren nan da zan yi akwai alkhairi a cikinsa ko babu ina so ka diba mun in gani wannan kasuwancin da nake so in shiga zan shige shi da kafar dama ne ko kuma zan shige shi da kafar hagum ne don in sani wato ya tambaye shi dai game da wani abu fasaddaqahu da ya bashi labari kuma sai ya gaskata wannan dan diba din yace haka nake so yace to wannan yarinyar da in ka aure ta akwai matsala tattalin arzikin naka wannan da kake gani karewa zaka yace an kare mana ai ko babanta ma na kare gaida shi ba wai ita ba ko babanta in muka haɗu da shi a titi tsakankanin ni da shi lamisa ta za a yi salaman salaman kowa ya huce lafiya mun gane da kyau ya gaskata shi kan labarin da ya bashi da Allah ce lam tuqbal lahu salatun 40 yawman ba za a amshi sallarsa ta kwana 40 ba wato wannan ziyada ta fasaddaqahu babu ita cikin sahihu muslim wato tana cikin wato musnad ne na al-imam ahmad a cikin sahihu muslim man ata arrafan fasalahu an shay'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawman wato dukkan wanda ya tafi wajen dan diba ya tambaye shi game da wani abu to ba za a amshi sallarsa ba ta kwana arba'in daidai to wannan wa hadarin zuwa wajen dan diba kasan wani lokaci gwalgwadon yadda mutum yake da girman rawani da katon carbi da katuwal darduma ko da katon buzu wanda da kaje ka kaga wani mala'ika mala'ika ka gan shi ya yi sati kwana uku kwana hudu bai yi wanka ba mu baya sawa dama irin kaya naka wanda in ka sa za ka fito ka yi kyau kayan da yake sawa alkyabba da ka gan shi ka ga wani kama ahalullahi shi kuma ba ahalullahi ba ne ahalul ɗahuti ne sai ya yaudare ka kuma za ka samu irin wannan homata sun fi zuwa gurinsu mace za ta tafi da katuwar mota jif ta je ta ta'ajiye kuɗaɗe masu yawa mulamulan kuɗi a ce mata to wannan tafiyar da za ki hajiya hadarinta shine akwai kaza akwai kaza akwai kaza amma za a gaya wa wanda zai aiki to nawa za a bada malam kuma malam za a ce mishi nawa za a bada malam ya ce to yanzu ba da miliyan ɗaya amma dai a yi haƙuri kawai saboda wahala ce za a ɗora mun su ma da wannan aiki amma malam na sani ai dama ai in ba kuɗin ma wanda zai share mana hawayen nan mata to haka suke su to maza ce dukkan wanda ya tafi wajen ɗan diba ya tambaye shi wani abu daga cikin abubuwan da suke gudana a cikin rayuwarsa kuma ya gaskata shi to ba za a amshi sallarsa ba ta kwana arba'in to na'am Allah ya kara albarka na'am na'am wa an abi hurairata radiyallahu anhu an rawaito daga abu huraira Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi abu huraira ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce man ata kahinan dukkan wanda ya je wajen malam boka ya je wajen boka fasaddaqahu bima yaqulu kuma yake gyada kai gyada kai na yarda da abin da shi wannan bokan yake faɗa boka yana faɗar kaza na gaskiya ne mun gane da kyau to ya sani faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallama haƙiƙa ya kafirta da abin da aka saukar da shi ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wato ya kafirta da alƙur'ani saboda a cikin alƙur'ani ubangiji subhanahu wata'ala ya kore ga kowa da kowa daga cikin bayinsa sanin gaibu. Allah ta'ala ce, "Kulla ya alamu man fis samawati wal ardu da gaiba." Ba wanda ya san gaibu, ka ce, "Man fis samawati wal ardu dukkan waɗanda suke cikin sammai bakwai, da waɗanda suke cikin ƙasai, la ya alamu da gaiba, ba wanda ya san gaibu." Illallah. sai Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala shine kadai ya san me gobe za ta haifa mun ga da kyau innal ayyama innal layaliya wal ayyama hamilatu wa laysa ya'lamu ghayru allahi ma talidu da dare da yini suna dauke da ciki amma ba wanda ya san abin da daren wannan koyi ne za ta haifar na alkhairi ko rashin alkhairi sai Allah da haka sanin gaibu abu ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kadaita da sanin shi inda a ce cikin bayan Allah akwai wanda yake da hurumin da zai san gaibu kafin a sanar da shi shine ma'aiki to amma duk da shi lokacin da mala'ika Jibrilu ya tambaye shi fa akhbirni anis sa'a فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu Allah ta'ala ya faɗa alƙur'ani ya ce ka ce da su la amliku li nafsi nafa'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wa ma massani su da a ce na san gaibu da na san abin da zai faru da ni in an jima ko gobe ko da marece ko da safe ko baɗi ko kaza ko kaza da na yawaita ayyuka na alkhairi da kuma bin yadda mummuna ta shafe ni ba inda a ce ma'aiki ya san gaibu ai akwai abubuwan da dama wanda ba zai raba ya taba shi ga hatta tafiyar da aka yi tana na aisha wanda na na aisha radiyallahu anha aka yi mata kazafi da ita da safwan ibn al-mu'abbal as-sulami thumma zakwani da ma'aiki ya san gaibu ba za a tsaya ba ana taba ba amma sai da aka ɗauki sama da wata guda na na aisha radiyallahu anha tana cikin hali na rashin kwanciyar hankali hakanan mai gidanta yana cikin hali na rashin kwanciyar hankali hakanan bayin allah na gari suna cikin hali na rashin kwanciyar hankali sai daga baya da allah ta'ala ya saukar da innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum har ya zuwa kusan aya goma sha ɗaya wanda Allah ta'ala ya wanke baiwar shi matar annabin shi na Aisha radiyallahu anha sannan sahabbai da ma'aiki da nana Aisha gabaki ɗayansu suka kasance cikin annuri da walwala ga lokacin da nana Aisha ta yadda sarkarta wanda anan ne Allah ta'ala ya saukar da fatayamma Musa idan tayyiban ga sunan da yawa to kaga ashe duk wanda ya tafi wajen boka boka ya ce mishi to tafiyan nan taka akwai nasara ya ba shi labarin idan ya je shi zai ci karo da kaza zai haɗu da kaza zai haɗu da kaza kuma ya gaskata shi ya ce to boka dama ya ce min inda je zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza to ya sani shi kuma ya karyata alkur'ani ne daga gefe mun gane da kyau wannan hadisi al-imam abu dawud sulaiman ibn al-ash'ath as-sijistani Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya rawaito shi walil arba'ati wal hakim wato malamai guda hudu sun fitar da hadisi a cikin littafin su sune Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah da kuma al-Imam al-Hakim An-Naisaburi wa qala al-Imam al-Hakim yace sahihun ala shartihima wato wannan hadisi sahihi ne akan sharadi na Bukhari da Muslim wato ala rijalis sahihaini kenan mazajen da suke cikin mazajen da suke cikin wannan hadisin mazajen da Bukhari da Muslim suke fitar da hadisi ne ta hanyarsu. To, sa al'imamul hakim, mil mutasahilina fi tasihih, yana daga cikin malaman da suke ɗaga kafa wajen tasihih. Isa waɗansu daga cikin malamai suke ce ala ibrata bi tasihihil hakim, wala bi tawthiq ibn Hibban, wala bi wad'i ibn al-Jawzi. wala bi ijma ibn al-munzir to waɗannan guda hudun idan al-imamu al-hakim yace sahihun ala shart al-bukhari wa muslim ba lalle bane in ka cika bincike ka bi kwakwaf kaga cewa lalle kamar yanda ya faɗa haka ne amma ana samun hadisan da dama haka ne saboda dama al-imamu al-bukhari da al-imamu muslim wato ba su yi bayani akan cewa ba sun isti'abin dukkan hadisai waɗanda suke ingantattu a sun kawo waɗansu ne amma akwai waɗansu wanda ba su kawo su ba a cikin littafinsu saboda kada littafin ya girma da yawa to da haka akwai irinsu a cikin almusadar na hakim to amma akwai wanda za ga ya mishi kashe na cewa wannan hadisi ne ingantacce da ya karshe in ka ba hanyar shi ba wai zancen ingantacce ba ko hassan baya kaiwa mun gane da kyau daga abu huraira allah ta'ala ya kara yadda da shi abu huraira ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ce man ata arrafan dukkan wanda ya tafi wajen wani ɗan diba auka hinan ko ya tafi wajen malam boka fasaddaqahu bima yaqulu wato a gaba za mu gane wane ne al'arrafu za mu ga wane ne alkahinu daga tafsirin magabata fasaddaqahu bima yaqul kuma ya gaskata wannan ɗan diba ko ya gaskata wannan malam boka da abin da shi wannan ɗan diba ya bashi na labari ko da labarin da malam boka ya bashi to ya sani faɗaɗi kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallama haƙiƙa ya kafurta da abin da aka saukar da shi akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama na alƙur'ani wa innahu latanzilu rabbil alamina nazala bihi ruhul amin kira al-jumhur kenan ko nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bilisanin arabiyyin mubin to ya kafirta da alqur'ani kenan wali abi ya'la bi sanadin jayyidin an ibn mas'ud mithluhu mawqufan ma'ana wa thabata mithluhu wato kwatamkacin wannan hadisi na Abu Huraira ya tabbata daga Abdullahi dan Mas'ud amma li abi ya'la ga Abu ya'la cikin littafin al-musnad na Abu ya'la bi sanadin jayyidin da sanadi wanda yake kyakkyawa to shi ma sanadun jayyid malamai suna itlaqin sanaduhu jayyid suna nufin shi mataki ne na hadisi wanda shi bai kai sahihi ba amma martaba shi ta huce ta hasan buga da kyau walil qabuli yudliquna jayyida والثابت الصالح والمجودة وهذه بين الصحيح والحسن game yadda al'imamu suyuɗi ya faɗa. Mawƙufan amma shi kuma wancan asar ne wanda yake mawƙufi ga Abdullahi ɗan Mas'ud. Na'am.
وعن عمران بن حسين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار بإسناد جيد ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى كاهنا إلى آخره Na'am.
قال Shi kenan البغوي a wannan sai muri saboda maganar malamai hudu za mu tattauna ko uku.
نعم Na'am. Wa an Imran bin Husayn radiyallahu anhuma marfu'an. Wannan hadisi shi kuma an amso shi daga Imran dan Husayn yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi shi da mahaifinsa zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wato rafa'ahu ila annabi kenan. Marfu'an wato ya ɗaukaka wannan hadisin zuwa ga ma'aiki. Amma udifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwa al-maqdu'u kamar yanda ta a littafin baiquniya zamu ga al-hadithul marfu shine hadithin da yake fada ce ta ma'aiki ko aiki ne na ma'aiki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man tatayyara dukkan mutumin da yayi canhi aw tudiyira lahu ko kuma aka mai canhi kuma ya yarda laisa minna mazala ce baya daga cikin mu waɗanda za mu shiga aljanna karo na farko ba tare da azaba ta shafe mu ba mun gane tau a at-tatayyur mun yi bayani akan shi shine canhi imma bil qawli wa imma bil fili imma bi mar'in wa imma bi masmu'in imma abinda ido kan iya gani kamar yadda a lokacin jahiliya suna yin canhi da abin da ido kan iya gani da kuma abin da kunne kan iya ji irin mutum idan ya tashi da safe yana fitowa daga gidan shi wanda suka fara haduwa da shi in ya hadu da mutum mai fararen kaya ta tasmulmul da ce alhamdulillah yau wurin nasa wuni ne mai albarka an gane ke wannan mar'iyu kenan yana fitowa ya hadu da wani gurgu ko wani kuturu ko wani makaho ko wani wanda yake kambalai ya ce la ilaha illallah wato yau wuni ya zo shi da matsala kenan wannan shine at-tatayyur ko kuma masmu'i abinda kunne kan iya ji ya tashi daga gidansa ya fito yana fitowa sai ya ji ana ya hasararri to kawai da ya ji wannan kalama ya ce inna lillahi kuma abinda ya wado kunne na wannan musumu'in kenan sai ce wannan yau tafiyar nan ba riba a cikinta tun daga gida ana ce mu hasararre bai ba san wanda ya faɗa ba wata da wani ne yake gaya abokin shi kai hasararre kai dan banza kawai shi kuma ya je haɗo kunnen shi ya ce a yau ba tafiya ko ya ji wani yana ya rabihu ya mutumin da yake da albarka cikin kasuwancin shi ya ji kawai wani yana faɗa ya ce alhamdulillah abin da ya faɗo kunnen shi kenan ko yana tashi ya huto daga gida kenan kawai ya ga kyalle ya daga kanshi kawai sai suka hada ido hudu da mujiya kai yau bala'i zai wanda ya ga mujiya mai kurukuru ido su aka ga ba lafiya zai ce ba zuwa ko ina saboda mujiya suna yin canyi da ita kamar yadda za mu tarra a gaba la adwa wala tsirata wala safara wala hama za mu tarra a gaba insha Allah yana fitowa da ya daga kanshi kawai sai ya ga balbela zai ce alhamdulillah eh mana balbela ta wannan daga Allah ne abin farinta na Allah ne ba wanka bane ce to tunda take da fari na Allah to nima abin daga Allah ne duk wanda za su soko ba za su soko komai ba sai dai alheri ya shigo mun gane wannan canhi kenan au tudira lahu ko kuma aka mai canhi ka san wani shi baya canhi za a mai canhi ne a ce ai wani tun da muka ka auri wannan matar ko to mun san cewa lamarinka sai a kai ƙasa to akwai matar da in mutum ya aure ta ba zan can wai canhi ba ne ba zan can canhi ba ne ko mutum zai faɗi gobe ko na ba a'a larabar da take da kyau malam bahaushe ya ce tun daga ladi ake gane ta akwai matar da idan mutum ya aure ta ka san wannan ya aure ta ta aure shi ne saboda akwai ɗin shi dillar da aka ce ba shi da to ba zancen zaman lafiya wannan ba diba ba ne mutum yake a kawai hankali shi ne gani yan mana mutum ya tafi kano ya dawo ya ce bai ga mota ko ɗaya ba hankali shi ne gani to amma mutum ya ce tun da muka ga ka auri wannan matar ayar gidan su wani ce ko ai ba kai ba ci gaba bala'i za ta janyo maka kuma sai yarda da cewa eh lalle abin da mutanen suka faɗa haka ne shine autu tsayira lahu zala ce wannan laisa minna baya daga cikinmu laisa minna din nan tana da kwai wato sharhi da yawa shekul islam ibn taimiyya ya ce karamin maganar da zaka bada shi ne ka ce baya daga cikin mutanen kirki kaga dai din ta kare da abu ne wanda yake mummuni autaka hana ko kuma yayi wa kanshi bokanci autuku hina lahu ko kuma aka mai bokanci shi ma duk wanda ya zamanto haka ne baya daga cikinmu au sahara ko kuma ya yi daba-dabo au suhira lahu ko kuma aka mai daba-dabo kuma ya yarda da abin da aka mashi ɗin wannan shi ma baya daga cikinmu wato da takahana da tukuhina lahu wannan shine mutum ya tafi wajen malam bokan takahana shine ya zamanto shi bokan da kanshi mun gane saboda boka dama shaidannu su ne wanda suke satowa sata suke satowar ji daga sama ko sai su kawa bokaye labaran abubuwan da za su kana a wannan shekara su kuma bokaye saboda gwanne ne sai samu su dan shirya kareraki gaba da baya wanda za su tare wannan gaskiyar ɗaya su tsaye da ta tsaya da kyau za su iya karya sama da ɗari za su iya karya ɗari za su iya karya ƙasa ɗari saboda su gyara tukunyarsu wannan shine boka kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa suna jin gaskiya guda ɗaya tal amma kuma fa yakhliquna biha mi'ata kadhiba wato za su cuɗanya ƙarya ɗaiɗai har guda ɗari ko sama da ɗari ko kuma ƙasa da ɗari wato wannan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa ne ala sabilin misal kamar yadda malamai suka faɗa mun gane da kyau to shi kuma daba dabo shine ababe wanda yake kafin wannan mai bayani akan shi shi ma wa man ataka hinan baiki yace dukkan mutumin da ya tafi wajen malam boka ya tafi wajen boka fa saddaqahu bima yaqulu ya gaskata boka da abin da bokan ne yake faɗa ce aiwa ne ina makwabcinka na hannu dama ce eh eh na gane na dama eh wani dogo na na gane shi malam ci gaba da magana to wannan ai ba da ciki da yake minka ba wallahi wallahi ga ta malam dama na san wannan ba da ciki ɗaya bai ke bina to ka san abin da ya kulla maka dama bokan wa daga ya ga zubin ka to wannan bari mu ga ta ina za a shigo mashi ya ce shagon ka inda kake kasuwanci ina fasa a fasa shagon ka eh na gane fasa a fasa shagon da nake karar ka tunani to shagon wane ne muke fasa eh na gane shi ai in ka shiga shagon ai mai shi yana maka fara da sauki da kyau da kyau ya mafi kowa ya mun fara a cikin makusanta na to wannan shine makiyinka a tsara boka ai to faqad kafara bima uzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallama zala ce hakika ya kafirta da abin da aka saukar da shi akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi al-imam al-bazzar ya rawaito shi a cikin littafinsa al-musnad da isnadi wanda yake kyakkyawa warwahu tabarani fil awsat wato abul qasim at-tabarani ya fitar da wannan hadisi a cikin littafinsa al-mujamul awsat da isnadi wanda yake kyakkyawa daga hadisin abdullahi dan abbas amma banda fadar shi da yace wa man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallama wato ya rawaito balaysa minna man tatayyara aw tutayyira lahu aw takahana aw tukuhina lahu aw sahara aw suhira lahu na'am
قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسلوك ومكان الضالة ونحو ذلك وقيل هو الكاهن والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وقيل الذي يخبر عما في الضمير وقال أبو العباس ابن أي وقال أبو العباس ابن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق وقال ابن عباس في قوم يكتبون أباجاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق
قال البغوي الإمام البغوي babban malami na tafsiri babban malami na musulunci wato shekul islam ibn taimiyya allah ji kansa da rahama to yana ganin cewa in dai kana so ka samu tafsiri wanda yake da tsafta wanda kuma ba shi da hayaniya da yawa ba shi da girma da yawa ta ka samu littafin bagawi wato tafsiri ne wanda yake mai kyau to al'imamul bagawi ya ce al'arrafu wato ɗan diba wanda ma'aiki ya ce man ata arrafan al'arrafu shine allazi yadda'i ma'arifatal umur shine wanda yake da'awar sanin al'amurra bi muqaddimatin ta hanyar waɗansu abubuwan da suke share suke share mishi fili yastajillu biha alal masruqi wanda yake kafa hujja da su akan abin da aka sata ga inda za a same shi shikenan idan mutum ya zo ya tambaye shi ya ce to na tashi sallata babu ita ce to tambayar da zan maka shine wajen karfe nawa ne aka sace maka salula ya ce mishi to dai gaskiya ni dai na kwanta wajen karfe biyu ne na kwanta karfe biyu to kuma da ka tashi ka ga san mutum ko baka gani ya ce ina ga so ta daidai ina aka shigo ta dama aka shigo gidanka ko ta hagun ta kafa aka shigo ko ko a'a ta windo ko kuma a'a ta katanga aka duro ce to dai gaskiya dai gashi nan da gindin katanga yayi gabas ce to ce da ya gabas ka bi so ko baka bi ya ce a bumbu ba so ce to yanzu inda zaka samu kayanka wannan wanda ya gabas din yamma ya yi ya yi wani ai sai maka mukaddima shi ne dole sai a tv mukaddima ce zai zo maka yi maka shimfiɗa mai kyau ne maka shimfiɗa to ai da ya gabas din saboda ya ɗauki hankalinku ne ku yi gabas neman shi amma yamma ya yi yamma da ya yanzu nan idan anan ne ya ce to gabas da ya yi tunaninku zai bi hanyar niyami ko to ai ya dawo ya yi kwana ya koma caduwa nan wajen caduwa can wajen tasawa nan za ku samu abu amma in kuka yi gabas ma wahala za ku sha ba za ku samu ba wannan kaya shi ke da ce ko ya ce ni ne na gaya muku ku je ku ba a nan za ku same shi wa makanin balla da kuma gurin da sarganta take inda mutum dabba shi taɓata mai liba ya zo ya ce to da yaushe ne ta bata ina ne ta tafi kiwo ta tafi guri kaza shi kenan ya ce to yanzu inda za a same ta shine sai dai a samu kun san daji na da magaram ta kaya ce to can za ku je ku daji na da magaram ta kaya za ku same ta imma a karkashin bishiya ta ta kuka tana hutawa ko a ƙarƙashin bishiya ta aduwa tana hutawa sai ji ba dai kawai ya faɗi yanda yana faɗa muku haka za ka ce kai haka ne ba shi kenan aka ganta a can wajen ingo sai ka ganta da saka tsinkaya ta tana gudu ya suka ce wallahi mun tsinkaya ta a ƙarƙashin inuwar take da ta tsinkaya mu ta tashi ta tsere su zo suna ta mishi godiya mun gane wani hawi zalika da makamancin wannan wannan shine al'arraf dan diba kenan waƙila waɗansu daga cikin malamai suka ce al'arrafu huwal kahinu shi ne dai boka ɗin wal kahinu shi kuma boka huwal ladhi yukhbiru anil mughayyabati fil mustaqbal wato boka shine wanda zai ba da labari dangane da abubuwan da suke gaibu ne a gaba za su faru nan gaba za su faru ba su faru ba ya kallaci wani ya ce to wannan kai kana ɗaya daga cikin wanda za a sace wannan wata kaga sai dai yana daga cikin wanda suke kidnapping din ne sai aka hada baki da shi ya zo shi a matsayin boka ya dinga gaya mutane ga wanda za a sace kenan dan ya shiga yanda zai yi ya ba shi wani abu to duk wanda zai ba da labarin abin da zai wakana gobe ko jibi ko gata ko baɗu ko baɗu wacar ko nan da shekara goma wannan shi ake cewa malam boka waƙila waɗansu daga cikin malamai suka ce allazi yukhbiru amma fi damir wato al'arraf shine wanda zai baka labarin abin da yake cikin zuciyarka yace to karka mun bayanin komai ka san waɗansu lokutan ai irin bokaye da 'yan duba suna lura da yanayin mutum ne kana shigowa wujiga wujiga haka hankalinka a tashi ko ka shigo suka haka suka haka ya shiga ta ina za su kullo maka amma kana jin damuwa a zuciyar ka kokare wallahi haka ne to haka ne shi ne tsara bugun mutum ta haka na na'am wa qala abul abbas ibnu taymiya abul abbas abdul halim ibnu abdul salam al-harrani ad-dimashqi al-ma'rufu bi ibn taymiya shekul islam Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce al'arrafu ismun lilkahin ya ce al'arraf mai diba suna ne na boka za ka cewa boka arrafun walmunajjim haka mutumin da yake harkar tubirari za ka ce mishi al'arrafu warrammal haka mutumin da yake bugan ƙasa za ka ce mishi al'arraf wa nahwihim da makamantansu mimman ya takallamu fi ma'rifatil umuri bi hadhihi turuq ga dukkan mutumin da yake yin zance yake yin magana cikin sanin al'amurra ta waɗannan hanyoyi zaka ce mishi al'arraf in ka cewa boka al'arrafu baka yi laifi ba in ka cewa almunajjim al'arrafu baka yi laifi ba in ka cewa arrammalu al'arrafu baka yi laifi ba kowanne zaka iya ce mai al'arraf وقال ابن عباس عبد الله دان عباس ترجمان القرآن Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa ya ce, Ya faɗa fi ƙaumin yaktubuna abajadin, wato cikin mutanen da suke rubuta abajadin a ƙas, sai kuma su dinga lissafi da yanayin tabarari. Wayan zuruna fin nujum su dinga kallon yanayin tabarari. lokacin da suka rubuta wannan abajadin din abdullahi dan abbas ya ce ma a ramin fa'ala zalika ya ce ba na ganin dukkan mutumin da ya aikata irin wannan abin ya rubuta abajadin sannan kuma yake kallon turari sai ya fitar da hukunci akan sairun nujum ba na tunanin wannan mutumin lahu min khalaƙin inda yana da kai wani rabo mai kyau a wajen Allah ba shi da rabo ko nasisin kobo a wajen Allah. Wato, Abdullahi ɗan Abbas yana magana akan waɗanda suke rubuta abajadin. Abajadin wannan ba za a yi tsulaƙi ba akan dukkan mutumin da yake rubuta abajadin a ce kuma lahu fil akhirati min khalaqin. Saboda ai irin sa Imam Shatibi din sun rubuta ta. Ja'altu abajadin ala kulli qari'in dalilan ala manzumi awwala awwala. mun gane da kyau abajadin din nan tana taimakawa wajen kiyayewa rumus wajen ganewa wannan kira'an wane ce wannan riwayar wane ce wane ya kaɗe ta da kaza ana ta yanda kaga anan in kace to al-imamu ash-shatibi shi ma laysa lahu fil akhirati min khalaqin din za din zafin ka in ka faɗa haka ko to ahlul qur'ani ina ga in suka maka wata yakutan la sai dai ka bada hakuri kawai kashi zaka sha in ka ce imamu shatibi ba shi da rabo a lahira a ce to lalle kwa ka kore ba abuta al-qur'ani kenan ka ce ma abuta al-qur'ani ba su da rabo a lahira saboda aikin da yayi wa al-qur'ani aiki ne mai girma duk wani wanda yake so ya zamanto babban ƙari'i ya zamanto babban haziki ya fahimci waɗannan kira'o'in guda bakwai to za a ga cewa shi kuma marra ala shaɗubiya ya bi ta kan shaɗubiya kafin ya isa zuwa ga sidratul muntaha to dole sai ya bi ta kan shaɗubiya kuma ka ce shaɗubi ba mutumin kirki ba ne amma ka magana ka ce a gashi abdullahi dan abbas ne abdullahi dan abbas ne ya faɗa ce dukka wanda suka rubuta a bajadin ba yana nufin duk wanda suka rubuta a bajadin ba a bajadin din nan lissafi ne yanzu kaga qira'an nafi'u za ka gane ta da alhamdulillah idan ka cire nafi'u sauran dukkanin su guda bakwai din nan kha'un shine wannan kin su ko abaj nafi'u a qira'a sakina ba'un balun ko jimun warshu da haz kalam nasa da gasunan dai to wannan shine abajadin din wanda shadibi ya fada to kuma da ita malaman musulunci yawanci suke kiyayewa rumuz na shekaru na aihuwa da rumuz na shekaru na mutuwa yanzu za ga al-Imam bukhari yanda zaka rike shekarun aihuwarsa da shekarun rasuwar shi da shekarun da ya a duniya duka a waka ɗaya za ka wa baiti da miladuhu sidqun wa muddatu umrihi fiha hamidun wanqada fi nuri ya ga maka shekarar da aka haife shi hijira tana kaza sannan kuma ya gaya maka iya adadin shekarun da ya a duniya sannan kuma ya rasu a cikin shekara mai haske miladuhu sidqun aihuwar bukhari sidqun gaskiya ne an haife shi ba wai tatsuniya bace wa muddatu umrihi fiha iya zaman da ya a duniya hamidun yana abin yabo wanka ba fi nuri kuma ya rasu a cikin haske ajen da baitin yake doke da shi to amma waɗannan dukkanin su rumuz ne miladuhu sidqun sidqun sadun dalun qafun su suke baka shekarar da aka haifa al-Imam bukhari sadun nawa yake doke da shi al-safi Na'am. Sadun yana ɗauke da tasa'in. Dalun yana ɗauke da hudu. Nawan aka haɗa? Tasa'in da hudu. Bafun yana ɗauke da ɗari. In aka haɗa nawa? To wannan ita ce shekarar da aka haifa Imamul Bukhari. An haifi Imamul Bukhari hijira tana ɗari da tasa'in da hudu. wa muddatu umrihi fiha hamidun wato iya adadin shekarun da yayi a duniya shine hamid hamid yana abin yabo mahmud kenan ha'un nawa yake doke da shi takwas mimun nawa yake doke da shi mimun yana doke da 40 in aka hada nawa 48 hamid ya'un nawa take dauke da shi goma nawa aka hada 58 dalun nawa take dauke hudu nawa 62 wannan shine shekarun da ya a duniya wanka dhafi nuri ya rasu cikin haske nur shi kuma nur nunun nawa take dauke da shi nunun tana dauke da 50 mun gane da kyau wawun yana dauke da shida nan aka hada ra'un tana dauke da ɗari biyu to shi kenan yanzu in ka ko daga ga hamsin da shida can sama ga shida ɗari da tasa'in da hudu nawa in ka hada za su baka ga shida na daga ɗari biyu daga ɗari da tasa'in da hudu a ya kafe shi ko zuwa 206 ce nan za ka ɗauka to ga 56 ɗora shida akan 56 62 wannan shine hamid kenan to nuru kuma an ya rasu hijira ta annabi tana 256 wannan shine abin da zaka fitar ko wanda za ka cewa kawai aka ce maka shekarun su a sun rasu hijira tana kaza shinun kaza za a kama ka shikenan guda uku an rabu da kai in gane ko abiyatuhu nadun badali dhunnuha tarihuha bushra liman yutinuha kamar yadda mai tufatul atfal ya kawo wannan shi ma dai abaja da ne mun gane da kyau to kaga wannan ba za ka ce ba duk mutumin da yake yin shi ya fita daga musulunci la ta zunna anna lahu nasiban fil akhirati mun gane da kyau yawwara fihi masail na'am فيه مسائل الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن الثانية التصريح بأنه كفر الثالثة ذكر من تكهن له الرابعة ذكر من تطير له الخامسة ذكر من سحر له السادسة ذكر من تعلم أباجاد السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف ذكر الفرق ذكر الفرق بين الكاهن والعراف fihi masail wato a cikin wannan babi akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko annahu la yajtami'u tasdiqul kahini ma'al imani bil qur'an wato haƙiƙa yadda lamarin yake gaskata boka tare da alƙur'ani da imani da alƙur'ani ba su haɗuwa a zuciyar ɗan adam idan mutum ya gaskata boka to lalle ya kafircewa alƙur'ani idan mutum ya gaskata alkur'ani to lalle ya kafircewa boka ɗayan biyu ne imma dai al'imanu bil qur'ani ma takdhibil kahini imma al-kufru bil qur'ani ma tasdiqil kahin الثانية مسألة تبيو التصريح بأنه كفر وتبين وأفيلي كالتي وحقيقة بوكنتي kafirci ne sannan kuma gaskata boka shi ma fita ne daga hanya al-thalithatu mas'ala ta uku zikiru man tukuhina lahu wato ambatan wanda aka mai bokanci wanda aka mai bokanci shi ma dai ya gaskata da abin da aka mai din shi ma ya fita daga hanya amma sai an mai bayani al-rabi'atu mas'ala ta hudu zikiru man tudiyira lahu ambatan wanda aka mai canhi alhamisa matsala ta biyar zikiru man suhira lahu ambatan wanda aka mai wato daba-dabu asadisatu matsala ta shida zikiru man ta'allama abajadin wato ambatan mutumin da ya nemi ilimin abajad amma ya neme shi saboda ya buge-bugen shi ba don saboda ya gane rumuz ba na shatubiya ko ya gane rumuz na shekaru na rasuwar malamai da kuma shekarun haifuwarsu السابعة مسألة تبقي ذكر الفرق بين الكاهن والعراف wato ambatan rabewa wanda take tsakankanin boka da kuma ɗan diba kamar yadda a wato al-Imam al-Baghawi kenan ya bayani akai na'am
باب ما جاء في النشرة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان رواه أحمد بسند جيد وأبو داود وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله شيء نعم باب ما جاء في النشرة wannan babe zai yi mana bayani dangane da abin da ya zo shi daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam game da hukuncin annushira shine warwarewa daba-dabo da aka yi wa mutum annushira shine hallu almasfur ani sihir wato warwarewa wanda aka mai daba-dabo daga wannan daba-daban da aka mishi to a lokacin jahiliya idan mutum ya yi bokanci ko ya daba-dabo ya jefa wani abu a cikin wani daga cikin bayin Allah to ba wanda yake iya warwarewa wannan abin sai shi to sai zaman to ana ce mai annushra an jabirin radiyallahu anhu wani hadisi an amso shi daga jabir dan abdullahi Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi jabir ya ce haƙiƙa jakadan Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi anin nushurati dangane da warwarewa tsahin mai tsahi shin menene hukuncin shi a cikin addini na musulunci faƙala hiya min amali shaitan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ai wannan annushira warwarewa wannan tsahi nashi ita ma tana daga cikin aiki na shaidan wato wahayi ne na shaidan ga su waɗannan masu daba-daban matsawa ɗin akan warwarewa wannan abu akwai abin da idan shi wannan mai daba-daban ya tubka shi ko to ba yanda za a yi abin nan a warware shi sai shi zai warware shi to amma idan ya zamanto an ba hanya wanda take shar'antacciya wajen warwarewa wannan daba-dabo to wannan babu laifi kaga lokacin da aka yi wa ma'aiki daba-dabo kai malam ma'aiki wa ya haɗu da ƙalubale ya haɗu da cutarwa daga wajen maƙiya addinin Allah shi ma an mai daba-dabo amma mala'ikai guda biyu suka zo suka ba shi labarin inda abin yake yanzu na biyun miguel wahai la ta kallamu la ta sarrafa ma'aiki da ke shi ma'allahi ne sai a gaya mai gashi daba-daban da aka mishi fi mushidin wa mushaƙatin wa juffi ɗal'i na khalil aka ce kuma an nasa shi ne cikin biru zarwan can aka je aka nasa wannan magani aka nasa wannan tsahi da aka mishi yana zuwa da aka tono maza Allah ya ce ruwanta ya yi jajjawur saboda abin da aka nasa a cikin rashin kirki to in ya zamanto hanyar da aka bi saboda warwarewa wannan tsahi da aka yi wa mutum hanya ce wanda shari'a ta tanada bangaren ruqya ne wannan babu laifi saboda zamu ga maganar malamai akai to amma annushra din shine a lokacin jahiliya wanda yayi tsahi shi yake warware shi to hanyar da aka ba aka yi tsahi ta saba wa Allah to in aka tashi warware hallo dole sai an bi wannan hanyar kaga dai min amali shaytan kin kenan wannan hadisi al'imamu ahmad ya rawaito shi da sanadi wanda yake kyakkyawa wa abu dawud haka na al'imamu abu dawuda ya rawaito wannan hadisi wa ƙala al'imamu abu dawuda ya ce su ila ahmadu anaha an tambayi al'imamu ahmad dangane da abin da ya shafi warwarewa tsahi ga mutumin da aka yi wa tsahi faƙala ibn mas'udin ya karahu haza kullahu wato imamu ahmad ya ce abdullahi bin mas'ud yana kyamar hakan gabaki daya wato baya son wannan idan aka yi wa mutum daba-dabo shi wanda ya daba-daban ba za a je ba ce ya warware shi inda zai zama to warware wata hanya ce wanda take akwai saba wa Allah ciki abdullahi dan mas'ud ya ce bai dace ba na'am
وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنه وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر لا يحل نعم لا لا لا يحل لا يحل لا يحل لا يحل السحر إلا ساحر نعم قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان حل السحر بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر أو المنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز شيكنا wafil bukhari ya tabbata cikin sayyid bukhari an qatada da qatada ibnu da'ama ibnu qatada as-sadusi qatada yace qultu ibn al-musayyab na fada ga sa'id ibn al-musayyab na tambaye shi nace rajulun bihi tibbun nace mutumin da ya zamanto an mai tsafi aw yu'khadhu an imra'atihi ko kuma an kange shi an kame shi ga barin kusantar iyalin shi gashi nan lafiyan shi kalau amma kuma kawai wani boka ya yi aiki baya iya kusantar matar shi an gane a yi hallu anhu shin ya halitta a warware wannan bokanci ko wannan tsahi da aka mishi wanda baya iya kusantar iyalin shi gaci nan lafiyar shi kalau amma kuma a gida ya zamanto kawai da shi da tsumma din daya baya iya kusantar iyalinsa auyun sharu ko kuma ya halatta a warware wannan daba-daban a yi hallu anuhu auyun sharu wannan shakku ne min wato min katada wato a wato shakku ne min ɗalibi katada wanne katada ya fada ce a yi hallu anuhu auyun sharu saboda kowane duk ma'anar su da saboda yanzu ma ana samun irin wannan wata mata ce uwar gida a nan yankin maraɗi take mijinta ya aure da ya aure kawai sai ta tafi wajen boka da ta tafi wajen boka ta ce ita so take kawai radda mijinta yake ɗakin abokiyar zamanta mijinta ya zamanto da shi da tsimmadin ɗaya ya zamanto baya iya biya wa wannan amarya bukata amma radda ya zo gidanta radda yake ɗakinta ya koma namiji sak na mana boka ce ai akwai abubuwa da yawa akwai hanyoyi da dama akwai kwadoyin aka baki kile wannan za a baki duk radda yake dakin amarya in cewa kwame shi to shi ke da kin kwame shi rannan duhu ne shi din da shi da tsimmin duk daya in ya gama kwanakin shi biyu a dakin amarya zai zo dakin ki sai ki bude kiran kuma ya koma mutum shi kenan ta amsa da ke ita din muguwa ce ta zo ta ana nan ana nan kawai tun da amarya da aka kawo ta kawai duk da ɗakin amarya ne miji bai san ba abin da ake sai zo kawai kwana yana barci hankalin shi a kwance baya tashi ita amarya ba ta san ba wani abin ita kaɗai ne abin ya shafa ta yi tsammanin har uwar gida kawai haka ne haƙuri ne take ci gaba ita ma uwar gida ta kuma ta san uwar gida da ta shuka wannan tsiyar lalbacin uwar gida uwar gida shi kenan sai ta caɗa kwalliya ta yi kaza ta yi kaza ta buɗe ta bude kwado miji in ya zo shi hankalin shi a kwanciyar nan to yanzu ya tafi ɗakin amarya wani gida sai ta kulle kwado da ta kulle shi sai ta rasa inda ta jefa kili kwanan ji amarya ya kare ya dawo ɗakinta aka bura aka kwado ya dawo ta birkice ɗaki ta rasa inda ta rasa kwado ta rasa kile ga kwado nan amma kuma babu kili aka bura aka kwado to ina za a ji yanzu ya ta koma wajen boka ta aiki ne ɗaya gare shi saboda ai wala ya hi kurmakaru sayi'u illa bi ali rikici ya kamre tsakankanin uwar gida da boka da mai gida aka zo har gaban sarki aka tafi tau ƙala la ba sa bihi a sa'id ibn al-musayyab yace babu laifi idan ya zama to hanyar da za a bi wajen warwarewa wannan tsahi hanya ce wanda shari'a ta musulunci ta tanada babu laifi a yi haka innama yuriduna bihi al-islaha wato sani dai kadai wato malamai suna nufin kawa gyara da zaman lafiya game da hana annushura fa'amma ma yanfa'u amma dai abin da zai yi amfani abin da babu shirka a cikinsa babu karkacewa hanya wannan falam yunha anhu ba ya hane game da yinsa ba warwiya anil hasan an rawaito daga alhassan ibn abil hassan albasari annahu qal haƙiƙa alhassan ya ce la ya hillu sihira illa sahirun ba wanda yake warwarewa tsahi face dai matsahin da yi wannan tsahin shi ya san hanyar da za a bi ai shi ya sa ita ma da ta ga wato yanayin da ake ciki daga cewa wato ta yadda aka hau ta nan ake sabka sai ta tafi wajen shi ya ce a shi ma yanzu ba zai yi ba rikici ya rinca bi ƙwala ibn al-qayyim shamsuddin ibn al-qayyim Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce annushratu wato abinda ake nufi da annushra shine hallu sihiri anil masfur wato warwarewa daba-dabo ga wanda aka yi wa daba-dabo wahiyya nau'ani to warwarewa daba-dabo ga wanda aka yi mishi daba-dabo nau'i biyu ne ya ce al'awwal nau'i na farko hallu sihiri bi sihirin mithlihi wato warwarewa daba-dabo da daba-daba irinsa saboda dama wajen shi wannan malam mai daba-daban ne za a koma to warware shi shi ma sai an keta dokar Allah wa huwa allazi min amali shaytan wato shine wanda yana daga cikin aiki na shaytan din wato warwarewa daba-dabo da irin daba-daban da aka yi kafin a warware sai an keta wata dokar ta Allah to wannan shi shine haram wa alaihi yuhmalu qawlul hasan wato akan wannan magana ce za a fahimci za a doki maganar al-hasan ibn abil hasan al-basri da yace la yahillu sihra illa sahirun fa yataqarrabu an-nashiru wal muntashiru ila ash-shaytani an-nashiru shi mai daba-daban mai tsahin wanda zai warware wannan tsahin da aka yi walmuntashiru da kuma wato wanda za a warware wa wannan daba-daban da aka mishi dukkaninsu guda biyu za su kusantu ne ila shaidani zuwa ga shaidan saboda za su biya wa shaidan bukatar shi bi ma yuhibbu da abin da shaidan kin yake so fa yubtilu amalahu anil masfuri wato sai ya lalata aikinsa shi shaidan kin kenan sai ya bata wannan aikin ga wanda aka yi wa daba-daba a ce to ga dokar da za a sai an kiyaye kaza an kiyaye kaza an kiyaye kaza sannan wannan daba-daban zai lalace amma in dai ba a kiyaye wannan maganar ba to ba za a ga tafiya da kyau ba to wannan shine haram athani na biyu annushratu birruqyati wa ta'awuzati wal adwiyati wad da'awati al mubaha wato annushira warwarewa wannan tsahi bin nushir bin ruqya wato da ta waida wanda take shar'antacciya wata awuzati da kuma neman tsari karanta falaki da nasi da sauransu wal aduyati da magunguna wanda addini na musulunci ya halitta yin amfani da su wadda awatil mubaha da addu'o'i waɗanda suke na tsari wanda suka tabbata a cikin sunna ta ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam, fahaza ja'izun. Ibn al-Qayyim ya ce, To, wannan ya halatta, warwarewa tsahi da lalata shi ga wanda aka yi wa tsahi, a warware shi ta hanyar karanta ayoyi na Al'ur'ani. Wato, idan kuka karanta tafsirin Ibn Kathir, wato, ƙarƙashin cikin suratu suratu al'araf wa wahaina ila musa an alƙi a saka fa'iza hiya talƙafu ma ya shukun fauƙa alhaƙu ba batsala ma kanu ya amaluna ya ce akwai ayoyi guda uku wannan idan aka karanta su ga mutumin da aka mishi daba dabu to ga baki ɗaya abin zai ruguje sai a neme su akwai ɗaya cikin suratu al'araf akwai ɗaya cikin suratu yunus akwai ɗaya cikin suratu baha inna ma sana'u kaidu sahirin wala yuflihu sahiru haisu ata na'am
فيه مسائل الأولى النهي عن النشرة الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال wato a cikin wannan babi akwai mas'aloli mas'ala ta farko annahyu anin nushrati wato yin hani dangane da warwarewa daba-dabo da aka yi wa mutum inda ya hanyar ba ta kyau ba mai kyau ba ce za a bi wajen warwarewa wannan daba-dabo. Athaniya matsala ta biyu alfarku bainal manhiyya anhu wato bambancin da yake tsakankanin annushura almanhiyyu anha da kuma annushura almurakhas fihi wanda aka yi hane game da yinta da kuma wanda aka yi rangwame game da yinta mimma yuzilul iskala da bayanin da zai kawar maka da dukkan wani iskali kamar yadda ibn al-qayyim kenan yayi abinda muka yi daidai Allah subhanahu wata'ala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik